music at howsasongs.com.
Isa gomba buga mun tambari.
A kotun magandu wuce ne, Ga wakar sai gandu ja dai.
INEC magandu wuce ne, Kanawa amu dai dai wa dai.
a kotun magandu wuce Shakku ne, yan rudani sai iko dai.
INEC magandu wuce Yau ne, ma kotun ta bashe su dai.
a kotun magandu wuce ne, Kwalilan ku yan ku dai.
INEC magandu wuce ne, Asara ta hau zule ne.
a kotun magandu wuce ne, Kotun ta ce komai na amune.
a INEC magandu wuce Ta ce ne, yayi gwamna gandu uja ne.
a kotun magandu wuce ne, Tarin hujjoji namu ne.
INEC magandu wuce ne, Kuma dai shaidu ma namu ne.
a kotun magandu wuce ne, Kuma can zabe ma namu ne.
a kotun magandu wuce ne, Kaga ainihin duk shaidun mu ne.
a INEC magandu Kuma wuce duk ne.
yan majalisu ma namu ne.
A kotun magandu wuce Kuma ne, ga sanatoci namu ne.
INEC magandu wuce ne, Wallahi barau ma namu.
a kotun magandu wuce ne, Sanata na arewa jinin mu ne. An a INEC gode.
magandu To wuce ashe ne, ma daukar nauyi nashi ne.
a kotun magandu wuce Kun ne, san aikin banza sai kare, yawon banza karuwa. Kotun mata karkare, ai sun sha kashi kuwa. Mai shari'a ta ce are, ba ma bayan duduwa. Gwamna sai ganduje in ji barau wancan ya da aware. Kotun ma ganduje ne.
a INEC magandu wuce ne, Sama har yau baban abu ne sama kotun mata bayyana.
a kotun magandu wuce ne, Ainak ma ganduje ne.
har yau baban abba ne sama kotun mata Na ce jaddada.
kotun magan du'uta ne, ya ainak magan du'uta ne, murna baban abba ya ci a kotun ma an bayyana.
ne, A kotun magandu wuce ne, Na gode.
INEC magandu wuce ne, sai murna baban abba ya ci a kotun ma an jaddada.
Da Allah sarki za na tashi a dukkan gundarin batu, A kotun magandu wuce ne, mai ikon kowa da komai tunkan komai ya akwatu.
a INEC magandu wuce ne, Wajen manzo na manzo da fayin salati sai na himmatu.
a kotun magandu wuce ne, Rahali ya sahabi na safadar sai na dangana, a kotun magandu wuce ne, ya ainak magan du'uta ne.
har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada.
Idan da rana rana ka huta akwai zance na zo da shi.
A kotun magandu wuce ne, Layin ja bana sun in shiga uku wancan ma an ka da shi.
a INEC magandu wuce ne, Sanata na arewa barau ya ce na je kowa na sanar da shi.
a kotun magandu wuce A ne, duka biyu muka yi wasu zula a kotun sun yi jina jina.
a kotun magandu wuce ne, Ya aini kuma kan duje ne.
har yau baban abba ne sama kotun mata jaddada.
Idan ladalla zan gaya muku kotun ma an karkare.
A kotun magandu wuce ne, Lauyoyi sun zayyana musu hujja duk sun tattare.
a INEC magandu wuce ne, kuma ai daga mata ba da shaida din rudu an warware kotun magandu wuce ne.
a sun ce baban abba ne ya ci ba rudani ko ina a kotun magandu wuce na ne ai da kuma gandu ne har yau baban abba ne sama kotun mata kun san jaddada haushin banza sai kare aikin banza karuwa a kotun magandu wuce ne alkalai sun tabbatar musu ba sa bayan duduwa a INEC magandu wuce ne batun shari'a ta kano pdp ta yi mummunar faduwa a kotun magandu wuce ne hakika yaran zula sun kaji kunya mu mun dangana a kotun magandu wuce ne Kai ai ne kuma gandu jane.
har yau baban abba ne sama kotun mata Har yau jaddada gamjin na nan kyan mutsaye ga 'yan sara sun gaji.
a kotun magandu wuce ne Yau ga 'yan kora in su zula a layin neman agaji.
a INEC magandu wuce ne Ga dai wunja an baje muku inda akwai saura muji.
a kotun magandu wuce ne Da alƙalai sun tabbatar muku gwamna baban abana.
a kotun magandu wuce ne Ya ai ne kuma gandu jane.
Allah baban faɗi sama kotun mata jaddada Kuma karar kokun daukaka ta da hujja can ma za mu ci.
a kotun magandu jane Na san rudanin saula ne yakin kura dan ta ci.
a ainak magandu jane Domin watakila ya ce da ku ku ƙara kuɗi ku za ku ci.
a kotun magandu jane Waɗancan dai ya tattara a susu ne ya adana.
a kotun magandu jane Ya aini kuma gandu ne.
har yau baban faɗi sama kotun
guje dole ku jaye kun san lokaci.
a ainak magan goje ne An ga dauda rarara aka hutu ku zo ga dan wani tsokaci.
a kotun magan goje Ni ne ba na yin nan in yi nan wannan sai yan na'amuna.
a kotun magan goje ne Ya aile kuma kan duje ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada
Ai, a kun ga aile kuma sun sha wuya, a kotun ma sun sha wuya.
a kotun magan goje A ne cin dage da iyalan zula ce in ba su a komai sai tsiya.
a ainak magan goje ne Ku yi da zancen banzan kuma muku zarra ku yan kungiya.
a kotun magan goje ne Gwamna dai baban abba ne ya ci gazance nan ko ina.
a kotun magan goje ne Ya aile kuma kan duje ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Shi bai nema ko ina yake samu ne daidai da shi.
a kotun magan goje ne A tarkon kifi bai wuce ta na a tarkon kura sai kashi.
a ainak magan goje ne Fannin tauna ko ina take haure gatan da ashashi.
a kotun magan goje Ai ne gwamna baban abba ne ya ci kotun mata bayyana.
a kotun magan goje ne Na aini kuma gandu ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Yau kundin biba biya cika wannan taken zuula ne.
a kotun magan duje ne Ba hujja sun je kotu kun ji ashe shaidu ma gaibu ne.
a ainak magan duje ne Jikin duk yaran tsula ya mutu kokawa ai dole ne.
a kotun magan duje Na ji ne turancin alkaliya na ce mata ni na jinjina.
a kotun magan duje Na ne aini kuma gandu ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Sun da turancin alkaliya wasu yi jigum su sun gaji.
a kotun magan duje ne A ba sa ganewa ashe wasu sun fita neman agaji.
a Ah!
ainak magan duje ne Ita turanci alkaliya in komai ki faɗa mu za mu ji.
a kotun magan duje ne Nasara ta tabbata tuntuni a fuska mata wayana.
a kotun magan duje ne Ya aini kuma gandu ne. An gaishe ku.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Kafin zaben sun ce kwana uku mun ce sati ma ya zo.
a kotun magan duje ne A ƙarshe su ne sun ka shiga uku tun kan sakamako ya zo.
a ainak magan duje ne Abin jefa su abin rikici har suka fara ganin in gizo.
a kotun magan duje Wai ne zula ya ce kowa ya zo na rantse sai na wayana.
a kotun magan duje ne Ya aini kuma gandu ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Sannan ya tara na cefa ne da kuɗin jirgin shi na Indiya.
a kotun magan duje ne Ya ce makaranta za ya kai yara hangoran mu biya.
a ainak magan duje ne Ya karba dubu ya furta dari washi shalelan a kungiya.
kotun magan duje ne Wazula ya ce kowa ya kawo sirrin sai na bayyana.
a kotun magan duje ne Sabon rainin hankali.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada A cikin mabiya na ya zona da yan maki na mahaifiya.
a kotun magan duje ne Da sun tara shehin malami sun nuna mai halin tsiya.
a ainak magan Kaji ba, duje ne idan ta malam bantami ina ka kiɗin zance ya zagaya.
kotun magan duje ne Hakuri za ka yi halin su ne in shaida ta kai ko ina.
a kotun magan duje ne Ya aini kuma kan duje ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada A kudar suna ko biki na ran zai sai dai zabiya.
a kotun magan duje Ya ne amma murnar mun kayar da zuula kuda sai na ɗanɗana.
a ainak magan duje ne Yau tu zero mun fai da zuula iko sai dai rabbana.
a kotun magan duje Wani ne aikin sai kan duje wannan aikin mu dai namuna.
a kotun magan duje ne Ya aini kuma kan duje ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada A dukkan gundarin batun mu ɗaukar nauyi sai barau.
a kotun magan duje ne Da nauyin wakar kan shi ya tattara wakar sai kaji tarau.
a ainak magan duje ne A tabbata mun shaida ya kamali ya baka ƙarya kai barau.
kotun magan duje ne Sanata na arewa ka ja mu je da alama sai ka dangana.
a kotun magan duje ne Na aini kuma gandu ne.
Maryam baban Abba ne sama kotun mata jaddada Tilan sai na kai da nasu daga wanda shi ma namu ne.
a kotun magan duje ne Rubuci gwamnan gandu ne mu ne a ainak ma ganduje ne da sifika sai na gai daga basa alayi shi ma namu ne a kotun ma ganduje ne jibuti gwamna ma namu ne shafiƙan shi ma namu na a kotun ma ganduje ne ya ainihin ma ganduje ne Maryam baban abba ne sama kotun mata jaddada.
Ministoci ma sun yi murna wannan daɗi na amune.
A kotun ma ganduje ne, Ministan noma sabon na nuna hakika shi ma namu ne.
a INEC ma ganduje ne, Bashir magashi harkar tsaro Allah shi gatan shi ne.
a kotun ma ganduje ne, Shi ma murna yadda ya gwamna a wakar har sunan shi ne.
a INEC ma ganduje ne, Kuma ga jagoran jam'iyya faɗan sarki ma namu ne.
a kotun ma ganduje ne, Da an tuba na raba ya ga gwamna hakikan kowa na aiki ne.
a INEC ma ganduje ne, Mu gode wa sanata barau wanda ya dau nauyin ta ne.
a kotun ma ganduje ne, Waƙar shi ya ɗau nauyin ta baiti na ma na shi ne.
a INEC ma ganduje ne, A kai da uba ɗan Zainab a kotun ma ya kira an da shi.
a kotun ma ganduje ne, Ta abba kwaɗan gandu da shi ma ba ma komai sai da shi.
a INEC ma ganduje ne.
Da ɗan salgaro murtala kumanda dole mu sa da shi.
A kotun magan duje ne, Kumanda shi ma namu ne ko gwamna ma ya san da shi.
a ainak magan duje ne, Hafizu kawu gwanin mu ne wakilin taraunin mu ne.
a kotun magan duje ne, Gashi abin sharaɗa shi ma akwai shi da himma jin daɗin mu ne.
a ainak magan duje ne, Ki kana malam ba a gaida kai, itilar komai sai da kai.
a kotun magan duje ne, Bashir na kuta ba a gaida kai, ciyaman din gwarzon mu kai.
a ainak magan duje ne, A bakan lawo a gaida kai, ya bar nan harkokin mu kai.
a kotun magan duje ne, Ko gobe idan an ce akwai wani san su mu kai za mu kai.
a ainak magan duje ne, Da dura Usaini na bulgirin, akwai sako na za ka kai.
a kotun magan duje ne, Daga nan in gaida alau bukar na makoda da baya a ji da kai.
a ainak magan duje ne, Bibi yanzu gwamna ne, ya ci wasu taba an ba aka kai.
a kotun magan duje ne, Kuma ga Musa Iliyasu nan na kwankwasa dole mu gai da kai.
a ainak magan duje ne, Ku saurara in gai da malam na sanatan mu na santaral.
a kotun magan duje ne.
Na tabbata malam shekarau har mota sai ya ba mu dal.
A ainak magan duje Da ne, Kabiru ga ya shi ma da shi, da akwai maganar mu da ni da shi.
a kotun magan duje ne, Sanatan kudu kowa naka ne, barawo ne dai ban da shi.
a ainak magan duje ne, Ibrahim Ahmad kara ya a wakar sai na gai da shi.
a kotun magan duje ne, in za a yi zancen dan amanar gwamna ma an san da shi a ainak magan duje ne, muna da abufe ashe muna taro ni da ni da shi a kotun magan duje ne, kare in manta ba balla na fada akwai mai karfi da shi a ainak magan duje ne, da wannan rabin muhammad kaya a masu kudi shi ba a yi shi a kotun magan duje ne, ko kayi kudin shi a bada kudin na rantse sai ya fi kashi a ainak magan duje ne, ilan in sayan jiniya ya awwal shi ma namu ne a kotun magan duje ne, ga baitin awwal dan isharif ba koyaushe shi namu ne a ainak magan duje ne, sakataren fati wani a kotun ma an san da shi a kotun magan duje ne, duk labaran kotu in ka ji tabbar shi ya zo da shi a ainak magan duje ne.
sira da garba gana mu ne na karaye mun san da shi A kotun magan duje ne, galadima mun gai da shi a ainak magan duje a ne, wannan waka gwarmai ya shiga a kotun magan duje ne, dan hirba shi ma ya shiga a ainak magan duje ne, kuma mai tarbi ma ta shiga a kotun magan duje ga ne, sararin gezawa musu tafa a ainak magan duje ne, jamilu jogana shi ma ya shiga kai a kotun magan duje har ne, ma gurgun zainawa ashe a ainak magan duje ne, wannan rabin san mun gai da shi a kotun magan duje dole ne, na safa ya alifin diki a ainak magan duje ne, kamar shi ne girjin biki a a kotun magan duje ne, yallahi ja sun sha jiki a ainak magan duje ne, da a ci halak ma ya shiga a kotun magan to duje ashe ne.
a shiga a ainak magan duje har ne nan laura da shi dai ya shiga kai a kotun magan duje ne alfaza zima ya shiga a ainak magan duje ne yar medun ma ya shiga ta a kotun magan duje har ne ibrahim malam ya shiga a ainak magan duje ne mudan sarka sun ya shiga a kotun magan duje ne hawa billa ta kan ba ga ida ke a ainak magan duje ta an ci ne zo ira sai na ga ida ke a kotun magan duje ne shagarin an ta ga da kai a ainak magan duje ne damina fanda da ya shiga a kotun magan duje ne wakar baban abba ce a ainak magan duje ne kuma murnar baban abba ce a ainak magan duje ne
na gode. Haka da tuzi iro kenan muka yi musu sai tashin zance. An kare shari'ar su nan gaba sai ta yi kunkune.
To zero kenan Na akai gode.
masa sai tashin zance an kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune eh to zero kenan akai masa sai tashin zance an kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Ilila bi muka ce a gaya musu ai Allah na nan. Yadda da kaddara ku tana musu imani kenan. Alƙalai ma sun ce a Kano fa uban abban na nan. APC dodar PDP sai ta yi kunkunai.
to zero kenan Na akai gode.
masa sai tashin zance an kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Mai garaya ya tsare ku gaya musu an kare guri. Hai, Da amarke na toho ita mun haɗe matsalar tari. Muna da farar dawa amma fa akwai dawa mori. Eh, An kare shari'a a Kano wasu sun hau gwagwabaya.
To zero kenan makai masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune A da aukin kaza a ba ta kudin aukin rago. Kuma shi dan dunawa baya haɗe dukan shago. Magan dutsen kenan a Kano muka ce an gwangoko. Ani ba na tsoron na faɗa masa koma in tonai.
To zero kenan makai masa sai tashin zance Shigan dutse.
An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Abin daure gwanke a Kano da ɗan kare bara. Akwai tashin zance da ya zo mani sai dai in kara. Gaskiya dokin karfe makawo da da sai tashin kura. Sai sori yaran tsula da kuyan wancanai.
To zero kenan makai masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Wai a sha kalka na nan da fashin haka kifi na rabi. Mai da shan mami ni na gaya maka kai aikin gobi. An kare shari'ar murna da rawa sai mi tafi. Gandujan kenan kowanne da ma ya amfanai.
To zero kenan Na makai gode.
masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune A sha kunin kanwa suka yi muka bar musu tun jebin bara. A gonar mai baki in yayi masara za ta yi saura. In ga zo ga baba in na yi haka na koma daura. Baba Buhari muna tare da mun ci uban yan mutane.
To zero kenan Na akai gode.
masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Da sun yi shirin tafiya yau dan iya sun fafe kura. Ƙarere yaro kenan. Uwar haka sun tashin fara. A kotu waɗansu suna hauka aka ce musu kulkul saurara. Kun san alƙalai ba sa kula shaidu rauhanai.
To zero kenan Na akai gode.
masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune Kun san gurgun doki ba su kuwa hujjar gata. Kowa ya ce zaye na tabbata sai dai ya keta. Ku tuna da kuna cutar mabiyan ku ku bar wannan cuta. Haka ƙarya ta ta hure ba ta iya yaya hunkunai.
To zero kenan Na akai gode.
masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune APC dodar uwar haka PDP wanwar. A duk makon bara muke sama yan wawa na kar. Suna ta bulin bito su zo wa'adin wannan dokar. Sarki Allah kenan ya raba mu da yan wawa karnai.
To zero kenan akai masa sai tashin zance An kore shari'ar ta Kano da da sai ne kunkune A kan dutsen a Kano shi faɗan shi ne tilo karagara da ran mace to kaga da nisa kan kolo ka dubule islamu sha ne ma kake na kara jallo kowa na tsoron a taba ka tono rohanai kai to zero kenan mukai masa sai dashin zance peace an kore shari'ar ta Kano daga sai ne kunkunai da kudan ta ba mu baro amma liyadin ba ya tsoro maganar kotun nan shi ya gaya mana an doke joro sanata na arewa barau umali shi ya zame kwaro da abin kunya na can gasa tsula cikin tsakiyar karnai to zero kenan Na mukai gode.
masa sai dashin zance an kore shari'ar ta Kano daga sai ne kunkunai dibiti gwamna na nasu da gawuna ya san fantami kai za kai kulza na abuja na an so takalmi gurin malam zan je dakta alhaji isa fantami malam kai haƙuri isa dan iya sun saba wannan to zero kenan Na mukai gode.
masa sai dashin zance an kore shari'ar ta Kano daga sai ne kunkunai ina ce apc kenan mun musu sai tashin zance ya an kore shari'a suna in gamu sai dai kurkune to zero kenan Na mukai gode.
masa sai dashin zance An kore shari'ar ta Kano daga sai ne kunkunai.
haka da tuzi iro kenan muka yi musu sai tashin zance an kare shari'ar suna in gamu sai dai kurkune Iya to zero kenan mukai masa sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano daga sai ne More music at kunkunai.
House of Song.
Iya to to zero zero kenan kenan muka yi musu sai tashin zance an kare shari'ar suna in gamu sai dai kurkune